أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka Masjid Ali bin Abi Talib dake wannan unguwa cikin wannan makaranta ta sai Ejedo a wannan gari na Damagaram a wannan rana ta Litinin domin ci gaba da karatun mu na littafin Al-Usulul Talata wanda yau muna sha hudu ga watan Zulhijja sha biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wanda ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta 2023 kafin sallah inda muka tsaya a cikin wato wannan littafi mun ga inda malam ya jero mana wato wasu nau'i'ika daga cikin ibada wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da ita da su wanda kuma Allah subhanahu wata'ala kaɗai ya cancanta wato a bauta ma wato da wannan abubuwa daga cikin malam ya ba mu misali ya ce al'islamu wal iman wal ihsan akwai musulunci akwai imani akwai ihsani wato akwai musulunci da imani da kuma abin da ya shahi kyautatawa wanda wannan malam zai kawo mana bayanin su wato a can gaba idan muka shiga al'asulustani to daga cikin kuma abubuwan da malam ya ambata mana ya ce wa minhu addu'a'u wal khawfu wal raja wat tawakkul wal ragabatu wal rahabatu wal khushu'u wal khashya wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatha والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى كلها لله تعالى malam ya zano mana wannan dukkan al'amurra ya ce da wasansu ma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni wato da su wanda dukkansu na Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya cancanta a bauta mushi wato da wannan nau'i'ika wato na wato abin da ya shahe ibada wanda zan mu gani a yau insha Allah malam zai kawo mana kowanne wato da dalilin shi kowanne da dalilin shi shi yasa malam a farko ma yace wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada sai malam yace fa man sarafa minha shay'an li ghayri Allahi fa huwa mushrikun kafir dukkan mutumin da wato ya dauki ɗaya daga cikin wannan abubuwan da malam ya ambata ya wanzar da su ga wani ba Allah ba ya aikata wannan aikin a wajen wani ba Allah subhanahu wata'ala malam yace to wannan mushriki ne kafiri ne dalili kuma akan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi yawm al-qiyamah لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر dukkan mutumin da ya zo yana kiran wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala to ba shi da hujja ba shi da hujja akan wannan kuma hisabin shi wato yana wajen ubangiji idan ka zo kana kiran wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ka bar wani bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kake bauta ma wani matukar ka mutu akan wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta maka ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wata'ala baya gafarta ma mutumin da ya hada bautar shi da wani idan ka hada bautar Allah da wani ka mutu akan wannan to Allah baya gafarta maka amma sabanin wannan Allah subhanahu wataala yana gafarta ma wato wanda wato ya ga dama haka da ayoyi da yawa da Allah subhanahu wataala yake bayyanawa wannan wanda kuke bautawa sabanin Allah Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kuna kiransu kuna bauta musu kuna kiransu ba sa jin kiran wannan da kuke musu walau sami'u Allah ya ce kai koda ka kaddara sun ji ka je gindin kabari kana kiran wannan na cikin kabarin ya maka kaza ko kuma wani wanda bai nan ya mutu kana kiran shi ya maka kaza ya agaza ma ya maka wani abu wanda sai Allah subhanahu wataala kadai zai iya ma wani Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum ko da ku sun yi ba za su iya wato amsa muku ba za su iya zamantarwa sun karba muku wannan wannan duk bayani ya gabata akan wannan haka a cikin hadisi malai yake cewa wa fil hadisi addu'a mukhul ibada addu'a wato ita ce mukhul ibada kaba ce kwakwalluwan ibada duk da wannan hadisin malamai suna cewa yana da rauni akwai hadisin da ya zamanto ya maye gurbin shi shine addu'a ruwal ibada addu'a ibada ce wato addu'a ibada ce addu'ar da zaka yi wato ita ma ibada ce shi yasa malamai suka ce yaushe ne addu'a za ta zamanto wato ba shirka ba yaushe addu'a za ta zamanto ba shirka ba idan wato addu'a ta zamanto kiran da kake misali kira yaushe kira zai zamanto ba na shirka ba idan kiran da kake yi wa Allah subhanahu wata'ala Allah kaɗai kake kira ya biya maka bukatun ka yi maka kaza ya yi maka kaza to wannan mun sani sarai ba shirka bane amma idan ya zamanto kiran da kake kiran wasu matattu ne wanda sun mutu sawa'un mutum ne ka kira a wani kabari wanda yake a gaban ka ko kuma wani wanda ya mutu an binne shi a wani waje to wannan shirka ne kafirci ne idan ka mutu akan wannan baka tuba ba Allah subhanahu wataala bai gafarta baka sannan ko kuma ya zamanto kana kiran wani mutum wanda yake shi rayayye ne amma bayya kusanka misali ka zo kana da wani shehinka ba a kusanka ba yake yana can wani gari ka zo zaka kwadi ko kuma zaka yi wani abu ka shiga cikin kunci ka zamanto ka kirayi wannan da niyyar ya zo ya kawo maka ɗauki ko ya agaza maka to wannan shi ma wato shirka ne abinda babu wanda zai iya agaza maka sai Allah subhanahu wataala misali idan ya zamanto ni ne nake tsaye a waje na zo zan wadi wani in ce wani tare ni kaga wannan yana iya aikin da zai iya tare ka saboda shi yana da iko yana da kudura akan ya iya rike ka iya gwargwaron yanda Allah subhanahu wataala ya bashi amma mutum bai nan bai kusa da kai ka ce wayowa ne ko wayo shehuwa ne wayowa ne kaza to wannan shirka ne haramun ne yana kai mutum zuwa ga abin da ya shahi wato kafirci zuwa ga abin da ya shahi kuta daga abin da ya shahi musulunci kina wannan duka hala ce ta kira ta kiran abin da ya shahi wani wanda ba Allah ba wanda wato bai dace ba zan mu tashi kenan inda malam ya kawo mana wa dalilul khawfi dukkan su kuma wannan abubuwan da muka zana al-khawf war raja wat tawakkul war ragaba har zuwa karshe malam zai kawo mana su ɗaiɗaikun su kowanne da dalilin shi kowanne da dalilin shi wato daga cikin abin da ya shahi alkur'ani malam yace wa dalilul khawfi dalili akan abin da ya shahi tsoro tsoron da mutum wato yake ji malamai suka ce alkhawf akwai alkhawf tabi'i akwai tsoro wanda yake na ɗabi'a kane mutum idan ya zamanto misali kai ne ka ga wuta kana tsoron ka fada wannan wuta ta kona ka ko kuma ka ga wani naman daji wanda kana tsoron ya zamanto ya afka maka ya maka illa ko ta kai ka zuwa ga abin da ya shafi hallaka to wannan alkhawfu tabi'i ake ce mishi wanda idan muka duba can annabi Musa lokacin da ya bugi wani daga cikin mutanen fir'auna wato ya ya zamanto ya mutu can da aka je cikin kissa tashi Allah subhanahu wataala sai yake ba mu labarin cewa fa asbaha fil madinati khaifan yatafaqab wato sai waye gari wato shi annabi Musa yana tsoro a cikin wannan gari saboda an ce innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin kenan wannan al-khawfu tabi'i ne tsoro ne wanda yake na tabi'an mutum to akwai kuma alkhawf wanda yake na wato wanda si sai Allah subhanahu wata'ala ake yi ma shine wato tsoron da misali kana tsoron Allah subhanahu wata'ala game da abinda babu wani wanda zai iya yi maka shi zai iya dora maka wannan abin in ba Allah subhanahu wata'ala misali kai ne ka zo zaka saba ma Allah zaka saba ma Allah kana tsoron ka saba ma Allah Allah ya yi maka hukuba ko kuma sabanin irin wanda zaka gani wani yanda yake tsoron wani mutum wanda ya riga ya mutu ko kabarin wani bai tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kamar dalilin da malam ya kawo mana kada ku ji tsoron su Allah ya ce ku ji tsoro na in har matukar kun kasance mu'mine misali yanzu a cikin mutane akwai wanda zaka nuna mishi kace kabarin wane ne ko kuma wane malam wane ka gani yana firgita kafaɗin shi suna zauwa suna karkarwa idan ya ji an ambata wani saboda irin yadda yake tsoron kai ya dora mashi wani bala'i ko wani abu makamancin haka to wannan Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi ma irin wannan tsoron babu wani dan adam da ya isa ya dora maka wani abu in ba Allah subhanahu wataala ya kadarta ba kenan Allah subhanahu wataala kadai ake yi ma wato irin wannan tsoron malamai suka ce tsoro a cikin wato zuciya ta mummuni alkhawf war raja kamar yadda zamu gani dalilun raja shi ma malam ya kawo malamai suka ce yana tahiya tare alkhawf da raja tsoro da abin da ya shahi kauna ko kuma fata idan aka ce ar-raja shine kana fatan abu kana burin abu shi yasa malam yana yace wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada dukkan mutumin da yake kauna yake so wato haɗuwar shi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bashi wato lada Allah ya saka mishi da mafificin alkhairi Allah ya ce faliya amala amalan saliha to ya aikata aiki managarci to malamai sai suka ce to can an ce ka ji tsoro kuma na an ce ka yi kamna to shi mummuni a rayuwar shi bainal khawfi war raja zai ringa tsayawa tsakankanin fata da kamna da kuma abin da ya shafi tsoro kana tsoron hukubar Allah kana tsoron Allah subhanahu wata'ala ya kama ka da azaba sannan kuma kana kaunar rahama Allah subhanahu wata'ala malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala wasu daga cikin malamai suka ce abin da ya kamata ga mutum mummuni ya zamanto tsoron shi shi yafi yawa a kullun ka Allah subhanahu wata'ala ya kama ka ka Allah subhanahu wata'ala ya kama ka ya zamanto kaunar da kake yan kadanci amma wannan malamai suka ce ba zai zaman tuba wato shine hali na mummuni saboda idan tsoronka yayi yawa to zai zaman to wato bakka kaunar rahama Allah subhanahu wataala sai ka yanke kamna daga wato abin da ya shahi rahama Allah idan kuma ka yanke kamna daga irin wannan zai zaman to abin da ya shahi hallaka ne wasu daga cikin malamai suka ce abin da ya fi dacewa ga mutum ya zamanto ƙaunar shi kuma ta yi yawa game da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda yake fatan haɗuwa alkhairi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma anan ma malamai suka musu raddi suka ce ba zai yi ba haka nan idan ya zamanto ƙaunar kai kullum abin da ya shahi ƙauna da fata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kake yi ka bar abin da ya shahi tsoron Allah to zai zamanto kana faɗa ga aiki na haram sai ka zo ka aikata aikin laifi ka je ka sha giya ka je ka aikata fasikanci ka je ka aikata wasu abubuwa ya zama to kai kullun ka ringa cewa ai inna allaha ghafurur rahim Allah ai mai gafara ne mai jin kai ne to idan ka zama to haka kuma sai ka hallaka wannan kaunar da kake ya sa ka ringa tozarta wato abin da ya shahi ibada ya sa ka ringa tozarta wato abin da ya shahi Allah subhanahu wataala wasu daga cikin malamai suka ce abin da ya shahi matasa matashi shi ya zamanto yana ƙauna ƙaunar rahama Allah amma lattijo shi kuma ya zamanto wato yana tsoron azaba Allah to musamman me yasa suka raba matasa da abin da ya shahi wato lattijo la'alla ko dan matashi kenan shi da sauran kwanaki to amma shi ma wannan magana wato malamai sun meda ta magana dai wadda tafi inganci shine malamai suka ce ya zamanto kai istiwa'insu tsakankanin tsoron da kake na Allah subhanahu ta'ala da kuma kauna da fatan alkhairi da kuma rahma Allah subhanahu ta'ala ya zamanto baina baina idan ya zamanto ka zo wajen mutuwa sai ka daga wato abin da ya shahi janibin kaunar da kake na fatan neman alkhairi daga wajen Allah subhanahu ta'ala shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu billah aw illa wa huwa yuhsinu dhannu bi rabbih kada ɗayan ku ya mutu inji annabi sallallahu alaihi wasallama face sai yana kyautata wato zato ga abin da ya shafi ubangiji shi kenan kana kaunar wato rahama Allah subhanahu wataala lokacin da ka zo mutuwa wanda mun sani a cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa ana inda dhanni abdi bi wato Allah subhanahu wataala yana wurin da wato abin da ya shafi bawan shi ya mushi wato zato akwai wani sahabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kaifa tajiduka a yanzu wannan halin da kake ciki ka zo gargara ta mutuwa yaya kake jin kanka sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inni la arju Allah wa akhafu dhunubi yace wallahi ina kaunar rahama Allah ina kaunar Allah subhanahu wataala amma kuma daga bangare guda wa akhafu dhunubi ina jima kaina tsoron zunubaina da lafifukana da na aikata annabi bi yace mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wa majtama'a ma ajtam majtama'a mu'minun fi hadha al-maqam illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhafu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi dukkan wani mummuni ba za a samu ba ɗaya daga cikin mummuni wanda a irin wannan lokaci a irin wannan yanayi da ya same shi na mutuwa ya hada wannan abubuwa na yana ƙaunar rahama Allah subhanahu wata'ala yana kwaɗayinta yana fatan Allah ya ji kanshi da rahama sannan kuma yana tsoron wato abin da ya shahi zunuban shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace illa a'tahu Allah ma yarju face Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi abin da yake fata abin da yake kauna wa aminahu mimma yakhafu sannan Allah ya kare shi ya aminta shi da shi ga abin da ya zamanto yana tsoro shine na zunuban shi idan ita rayuwar mummuni zai zamanto tsakankanin tsoro da kuma kauna ka zamanto kana tsoron wato abin da ya shahi azaba Allah sannan kuma kana kaunar wato rahama Allah subhanahu wata'ala sai dalili na gaba akan at-tawakkul mala yake cewa wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala dalili akan tawakkali shi kuma fada Allah subhanahu wata'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wato ga Allah subhanahu wata'ala kadai za ku dogara ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala kadai in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mummunai ne yanan dogaran da mutum zai yi dogaro ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malamai suna rarraba dogaro wato abin da ya shahi kashi-kashi abu na farko suke cewa dogaro ga Allah subhanahu wata'ala shine ya zamanto tamamul iman in mutum cikar imanin mutum imaninka ya cika da alama ta wato gaskiyar abin da ya shahi wato imaninka shine ka ringa sallama kominka ka ringa sallama lamarinka ka ringa sallama wato dukkan bukatunka ga Allah subhanahu wataala dukkan abin da kake nema ka maida shi ga Allah subhanahu wataala arziki ka dogara ga Allah Allah subhanahu wataala zai arzuta ka me ake so ga mutum mummuni shine ya dau sababi ka dau sababi kada ya zamanto ka zamna ka shantake ka zamna baka aikin komi kuma ka ce kai ka zamna wai kayi dogaro ga Allah subhanahu ta'ala wannan ba dogaro bane kai ga Allah dogaro ga Allah shine ka tashi ka je neman ka kama sababi ka tashi ka je nema sai ya zamanto Allah subhanahu ta'ala ya taimaka maka ya yassara maka abinda wato zakka nema mun ga hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa da kuna dogaro ga Allah subhanahu ta'ala matukar dogaro da Allah subhanahu ta'ala ya azurta ku kamar yanda yake azurta tsuntsu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsuntsu zai tashi da sahi taghduhi masan wa taruhu bitara zai tashi da sahi cikin shi kwalaf babu abinci amma kahin da mareci ta dawo cikin ta a cike hatta ba ma diyanta abinci amma mitai kai da ta tashi ta je ta nema idan haka ake so mummuni ya tashi ya je ya nema ya mai kalamari ga Allah Allah subhanahu wataala shine zai arzuta ka kai dai ka nemi sababi sannan kuma wajen nema ba irin ka tashi fafutuka ba kai baka da lokacin komi kawai lokacin nema ne a rayuwarka wannan kuma abu ne wanda yake zai zamanto ya saka kayi ifraqi kayi sakaki ga wasu abubuwa na ibada Allah subhanahu wataala zai sa ka wasu abubuwa ka ringa ihmalin su ka ringa sakaki ka ringa gafala akan wani abu dole ka sama kanka nizami ka sama kanka tsari lokacin nema a je a nema lokacin da za a bautawa Allah subhanahu wataala a zo a bautawa Allah subhanahu wataala malamai suke cewa arzikinka ba ta yadda za a yi arzikinka wato ya kubuce maka a duk rayuwar nan tun lokacin kana cikin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ba mu labari inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id tun a cikin cikin mahaifiyarka an rubuta arzikinka da zaka samu arzikinka da zaka samu an rubuta dole kuma sai ka same shi a wannan rayuwa sai dai ka yi matukar kokarin neman da zaka yi ka neme shi ta hanya wadda take ta halal ta hanya wadda Allah subhanahu wataala wato ya yassara maka abu na biyu daga cikin nau'i na tawakkuli shine tawakkulus sir malamai suna cewa tawakkulus sir shine wato mutum yayi dogaro akan wani mamaci akan neman abun amfani da kuma abin da ya shafi ije wata cuta zaka ga mutum ya mutu ko wani shehunka ya mutu ya zamanto kana dogaro da shi idan kana nema abu shi zaka ringa kira dan ya kare ka ko kuma dan ya zamanto ya baka wani abu na amfani na arziki ko wani abu makamancin haka to wannan wato shirka ne shirka wadda take babba mai hudda mutum kai tsaye daga musulunci idan ya mutu a wannan kuma Allah subhanahu wataala ba zai gafarta mishi ba idan wannan shi kuma haramun ne bai dacewa mutum musulmi ya zamanto wato yanayin shi kenan sawa'un waliyi ne daga cikin waliyan Allah ko kuma wani annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala ko mala'ika daga cikin mala'ikun Allah babu wanda zaka dogara da shi kace shi zai baka arziki karin da kiran shi akan wannan nau'i na uku daga cikin nau'in da malamai suke bayyanawa na tawakkali shine tawakkuli akan wani ka dogara akan wani game da abin da wato shi in zai iya baka tare da kuma ƙuduri a zuciyarka cewa fa idan babu wani kwata-kwata wato ba zan samu ba wannan abin da nake so misali zaka gani a cikin mutane akwai wanda idan suna ƙalƙashin alajiwa ne zai zamanto shi ya sallama zuciyar shi kulliyan baki daya cewa idan babu alhaji wani hoshi wa kwata-kwata babu shi arzikin shi ya kare abincin shi ya kare komin shi ya kare to idan haka yi irin wannan a cikin zuciyarka to wannan kuma shirka ce daga cikin ashirkul asghar karamar shirka ce laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala wanda yake da zunubi wanda yake mai girma wanda idan ka na yin haka nan kuma ana jima tsoro ya zama to ya kai ka zuwa ga abin da ya shayi shirka wanda take babba wannan ka rike shi sababi ne Allah subhanahu wata'ala shine mai badawa idan kada ya zamanto mutum ya kudurta a cikin zuciyar shi wato har ya kai irin wannan manzila irin wannan matsayin cewa idan babu wani hakai ba ta yanda za a yi ka samu abinci ba ta yanda za a yi ka samu abin sha ba ta yanda za a yi ka samu kaza a'a Allah ne ya kadarta kai arzikin ka yake biyowa karkashin wana kuma dole ya baka amma kada ya zamanto kayi wannan kudurin idan kayi wannan kudurin malamai suka ce wannan yana daga cikin dogaro wanda yake wato haramun kuma yana kai ka zuwa ga abin da ya shafi shirka wanda take karama nau'i na hudu daga cikin tawakkuli shine wato kawai dogaro akan wani da ya agaza maka ya taimaka maka akan wani abu wanda zai iya yi maka wanda kuma shari'a wanda bata zamanto ba wato ta hana sawa'un ya taimaka maka akan wani lamari ne ko kuma ka wakkala shi ya zamanto ya gudanar da wasu al'amurra wanda wato naka ne misali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama za a zo a samu wani mai laifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakkala wasu sahabbai akan su su yi mishi bulala ta haddi ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma aiki ne zaka yi wanda aiki ne wanda kana neman agajin wani kana iya ka wakkala wani ka ce wane ka zo ka yi min wannan aikin kamar yadda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka duba alayyashi lokacin da ya yi hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka taguwa ɗari sattin da uku da hannun shi ya yanka su sannan sauran ya kirawo ali bin abi talib ya wakkala mashi cewa ya zamanto ya yanka mashi wato sauran idan wannan shine game da abin da ya shahi at-tawakkul yanda malamai suke rarraba shi suke wato abin da ya shahi ambata shi sai malam yace wa dalilin ragabati war rahabati wal khushu'i qawluhu ta'ala dalili akan ar-ragaba da ar-rahaba da al-khushu shine faɗa Allah subhanahu wata'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin lalle wato sun kasance yusari'una fil khayrati suna gaggawa ya zuwa aikata ayyuka na alkhairi sannan wa yad'unana suna kiran mu raghabatan wa rahaba suna masu kwaɗayi wa rahaba kuma suna masu tsoro da shiga firgici da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa kanu lana khashi'in kuma wato sun kasance game da mu wato masu kaskantar da kai ne masu tsoron Allah ne nan malam ya kawo mana abubuwa guda uku abu na farko shine ar-ragaba idan aka ce ar-ragaba ita ce kaunar wato isa zuwa ga wani abu wanda yake abin so ne kana kwaɗayin wato abin da ya shahi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rayuwarka kana kwaɗayi kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada ka aikata aikin alkhairi ya baka sakamako akan wannan kinan shine ake ce ma ar-ragaba kinan kana kwaɗayi war-rahaba ita kuma ar-rahaba shine ya zamanto kana tsoro da guzdu kada ka je ka aikata wani aikin sako Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ka wanda tsoron wannan ar-rahaba yana da bambanci da al-khawf shi arrahaba malamai suke cewa tsoro ne wanda yake sa ka gudu amma gudun zuwa ga waye zaka yi zaka koma ne zuwa ga wannan wanda kake tsora shine Allah subhanahu wataala shi yasa zan magani alqur'ani duka idan ka bibi alqur'ani malamai suke cewa yana maka bayani ne akan wato abin da ya shafi at-targhib wa tarhib kwadaitarwa da kuma abin da ya shafi tsoratarwa zaka gani da in an kawo cewa inna allaha ghafurur rahim za a kawo maka cewa kuma shadidul iqab ne ghafurur rahim ne kenan ka san Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai jin kai ne kana kwadayi kana kauna amma kuma a kawo maka shadidul iqab Allah mai tsananin wato abin da ya shafi hukuma ne idan Allah subhanahu wataala ya kama ka da laifi kuma babu wanda zai iya wato kubce ka daga hannun Allah subhanahu wataala kisa da kaga a cikin alkurani da yawa Allah yana kawo irin wannan yake cewa ghafirudh dhanbi wa qabilit tawbi sai yace mi shadidul iqabi dhil qawli la ilaha illa to a cikin alkurani Allah yana gaba mana abin da ya shahi at-targhib wat tarhib yanzu nan malam ya kawo mana at-targhib da at-tarhib kuma da al-khashya al-khashya ita ce abin da ya shahi kaskantar da kai da abin da ya shahi tsoron Allah subhanahu wataala tsoro ne amma ana gina wannan tsoron akan wato girmama ubangiji subhanahu wataala tsoron Allah da kake yaushe ne zaka ringa jin tsoron Allah har ya kai ka zuwa ga khashiya shine sai lokacin da ka san shi ubangiji sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masu tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne wato malamai masana yanin tsoron allan da kake yi duk lokacin malamai suke cewa duk lokacin da ya zamanto kana yawan sanin ubangijinka to lokacin ka yi tsananin tsoron shi mafi yawa lokacin da zaka ga bawa yana abkawa ga abin da ya shahi rishin tsoron allah aikata aikin wasabo zaka gani yayi nisa da ubangijin shi bai neman wato hanyoyi wanda za su zamanto sun matso da shi zuwa ga sanin ubangiji Allah subhanahu wata'ala wanda kuma wannan alkhashiya da abin da ya shafi tsoron wannan na alkhaw akwai sabubba wanda ya kamata mutum ya zamanto yana bibiyar su wannan su za su taimaka maka wato ka samu wato jin tsoron Allah subhanahu wata'ala idan kana aikata aiki ka samu nutsuwa ka samu khashiya ka samu kaskantar da kai nema ne kake a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma su taimaka maka akan sanin shi ubangiji subhanahu wata'ala daga ciki malamai suna ambatawa cewa ya zamanto kana yawan karanta sunayen Allah subhanahu wata'ala da siffofin shi wanda suke maka nuni akan irin girman shi ubangiji subhanahu wata'ala da irin yanda ka ji tsoron shi shi wa yake aikata wannan ayyuka kina idan ya zamanto kana karanta sunayen Allah da ma'anan mi suka kumsa da sufofin ubangiji da ma'anan mi suka kumsa da irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake nuna wato wasu abubuwa na azaba a cikin alkur'ani irin yadda wato hukunci yake kan shi to wannan hanya ce wadda ta sa ka san ubangijinka zu misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يتياكو متاني اتقوا ربكم كجز ورم أبنججنكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم lalle hujjil gizar tashin alkiyama wallahi abu ne wanda yake da girma kai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya halicce ka ya halicci duniya ya halicci alkiyama ya zo ya ambata maka cewa wannan abu ko abu ne wanda yake da girma girgizan nan da za a yi girgiza ce wadda take da girma to ka san abin lalle ya kai matukar girma shi ya san mide ne ya halitta yake ambata maka wannan to kana karanta irin wannan daga ciki ya ambata maka yawma tarawnaha yace ranan nan zaka gani tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin an hamlaha duk wata wata mahaifiya wadda take shayarwa ta ga tabar wannan ɗan nata irin firgicin da mahaifiya za ta shiga ka gani ta bar ɗanta ba ƙaramin firgici ba ne ba wadda take da ciki za ta aiwar da wannan cikin nata wataran nasa sukara zaka ga mutane suna maye kowa yana maye walakin wataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid amma ba maye ba suke tsananin azaba ce ta ubangiji da mutane an zo sidratul muntaha an zo karshe kowa ya karda abin wannan to irin wannan ayoyi a cikin alkur'ani akwai su da yawa wannan su zasu ƙara nuna maka ka san ubangijinka ya zamanto lokacin da zaka saba ma Allah subhanahu wataala ka ji kana tsoron irin wannan abubuwa shine ake ce ma tsoro na ibada shine tsoro na ibada wanda Allah yake cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin idan har imanin ka ya kai wallahi lokacin da zaka saba ma Allah a zuciyarka zaka ringa jin firgici zaka ringa jin wato bakka cikin wata nutsuwa zaka ringa jin tsoro ya kama ka na kada ya zamanto ka saba ma Allah subhanahu wataala akan wannan aiki kada ya zamanto ka kai kanka akan wannan aiki amma duk lokacin da ka samu kanka wato kawai saban Allah in yazo kawai koshe kake ka wuce saban Allah in yazo koshe kake ka wuce wai kaje irin yan bid'a wanda suke bada wai akwai wani wuridi wai in baka yi shi ba in kana yi shi wai dole wai sai kai saban Allah wai wuridi ne wai sai kai saban Allah wai meye wai sai kai saban Allah wai wai yawan ladan da zaka ringa samu zai kai kuma ya fara rage ma ladan kaka wannan ai ba ba abin da ya shafi addini bane wanke ne in kana yin sabon Allah ya zama to yana kankare maka saboda ladan yayi yawa to kaga wannan irin wanda yake ga yin wannan kwata kwata bai san Allah subhanahu wataala wanda da yawa zaka gane su akwai wasu suna ambatawa wai su yanzu aiki na shiga aljanna sun riga sun yi da shi kaji dan adam yana yi wai aiki na shiga aljanna shi ya riga ya yi da shi wai yanzu nafila ce yake saboda yan baya diya da jikoki idan akwasa a basu to wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kinan wannan abin da ya shahi hanya ce wanda mutum ya gane wato abin da ya shahi ubangijin shi hanya ya du ringa duba cikin sunayen Allah ya ringa duba irin dalilai da nassi da hadisai da ayoyi wanda suke nunawa akan abin da ya shahi wato girman ubangiji Allah subhanahu wata'ala sannan kuma malamai suke ambatawa yana daga cikin sababi wanda zai sa mutum ya ringa ƙaunar wato abin da ya shahi rahama Allah ya ringa kyautata wato zaton shi ga Allah subhanahu wata'ala yana ƙaunar abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala shi ma shi ne ya ringa karanta sunayen Allah ya san ma'anarsu da siffofinsu haka kuma ya ringa karanta irin alkawali da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bayan shi wanda suke mummunai irin falala wadda zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira Allah subhanahu wata'ala yana cewa ka ba ma mummunai albashir cewa suna da wata falala a wajen Allah subhanahu wata'ala wadda take mai girma haka kuma irin mutum ya san wasu sabubba wanda idan ya aikata su Allah subhanahu wata'ala zai ringa gafarta mishi zunuban shi zai ringa samun gafara ta mala'iku su ringa mishi istighfari abubuwa da yawa na ibada ga sunan burjik wato idan ka aikata su zaka gani kana kaunar abin da ya shahi wato rahama Allah da kuma wato abin da ya shahi gamuwa da ubangiji kana kyautata mishi wato zato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira yake cewa wallahi da kun san abin da na sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la dahiktum qalila wallahi da kun yi dariya ɗan kaɗan wala bakaitum kasira da kun yi kuma kuka wanda yake mai yawa shi yasa rayuwarka dole ya zamanto kana gama ta tsakankanin abin da ya shahi al-khawf raja da kuma al-targhib wa tarhib kenan ar-ragaba war rahaba kana tsoro kana kaunar kana kaunar rahama Allah kuma kana tsoron azaba shi sai zaman to ka samu rayuwa wadda take wato sa'ida wadda take wato ka samu falahi wato a wajen rasuwarka a wajen mutuwarka a gobara na tashi alkiyama ma ka samu ka zaman to wato daga cikin yan madalla malam yake cewa wa dalilul inaba abu na gaba shine al-inaba dalili akan wannan Allah subhanahu wataala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah al-inaba ita ce arruju'u ila Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'asiyatihi malamai suke cewa shi idan aka ce al'inaba ita ce komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yi mishi wato abin da ya shahi tashi da ibada da bautawa Allah da yi mishi biyayya da kuma tsoro da nisantar dukkan wato abin da yake saban Allah ne mutum ya nisance shi kenan shine abin da ya shahi misali kace da abgan ma'ana shine tuba ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu la ku sallama ma ubangijinku ka sallama lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka koma zuwa ga Allah la malja wa la manja minka illa ilai babu mafaka babu inda zaka yi gudu babu inda zaka boye daga wajen Allah sai dai wajen Allah subhanahu wataala duk inda ka taho kai ne ka saba ma Allah to wa zaka je ya gafarta maka wannan dai ubangijin da ka saba ma shine zaka koma ya zamanto ya gafarta maka shi sa malamai suke cewa ya zamanto mutum lokacin da ka saba ma Allah ka yi tuba tuba wanda yake managarci shine ya zamanto kayi aiki wanda yake kyakkyawa sannan kuma dukkan wani saban Allah da kake yi ka nesance shi sai zamanto tubanka ya samu karkuwa ya samu falahi a wajen ubangiji subhanahu wataala amma idan ya zamanto kai ne zaka tuba ga Allah subhanahu wataala kana wani laifi sai zamanto laihin nan baka nisance shi ba misali mutum ne ya aikata wani laifi zaka ga wai in ya zo wai he ringa istighfari kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shikenan bai wuce yayi so uku shikenan ya ce a shi shikenan ya yi istighfari Allah ya gafarta mishi a ina dole sai ka koma ga Allah ka koma ka nisanci wannan wannan laifin ka nuna ma Allah ka yi tuba taubatan nasuha wanda idan ka yi tuba Allah subhanahu wata'ala yana kaunar bawan shi lokacin da ya tuba ya koma zuwa gare shi bawa zai aikata laifi zai aikata zunubi ya saba ma Allah laifi ne ma Allah subhanahu wata'ala ya zo ya daga hannu ya ce ya rab ya rab ya rab Allah subhanahu wata'ala zai ce bawana ya aikata laifi kuma ya san sarai cewa babu wani wanda zai gafarta mishi wannan laifin sai ni ya zo waje na to na gafarta mishi amma da sharadi zawwa wajen tuban da zaka yane ne zaka ba irin tuban mazuru ba cewa tuban da kake yi na zahiri ne gashi nan kana yi amma har cikin zuciyarka kana ƙudurin a gobe ma in occasion ta samu zaka iya aikata wannan aikin da ka aikata idan kaga wannan aikin da ya ja dama ubangiji me yake dubawa zuciyarka inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya dubawa zuwa ga jikinku ko kuma kirarka Allah me yake dubawa Allah yana duba zukatanmu ne da abin da ya shafi ayyukanmu zuciyarka tun lokacin da zaka tuba ya zamanto ta karaya wannan abin da ka aikata na laifi kayi nadama akan aikata shi kayi nadama kayi zubda hawaye ka roki Allah subhanahu wataala ya gafarta maka kai da kanka idan kai irin wannan zaka yi shukurin cewawa kayi laifi kuma kayi tuba wanda kana kaunar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka amma ba irin kai tuba ba irin kawai astaghfirullah astaghfirullah shikenan an wuce kuma gobe ka aikata irin wannan ba zai zamanto ba kayi tuba tauba wanda yake ubangiji zai zamanto ya karba maka akan wannan laihin da kake yi ko kuma ya amsa maka wato abin da ya shafi tubanka annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba zuwa daga wani zunubi kamar zai koma kamar wanda bai taba zunubi ba idan kai aikin zunubi kai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kai tuba tuba wanda yake managarci to wannan laihin za a shaye maka bari in ka samu occasion ma in ka samu wato gamdakatar na ubangiji sai zaman to zunubin Allah ya maka transferan shi ya maida maka shi lada wannan duka Allah subhanahu wataala yana yi laihin da ka aikata a juya maka shi a maida maka shi lada ne in kuma ka zo ka aikata wato laihi ya zaman to ka tuba kuma Allah subhanahu wataala yana iya shahe maka kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna ambata cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya yi ƙudurin zai aikata wani aiki na saban Allah aiki ne na saban Allah mutum ne ya zo zai aikata wani aiki na saban Allah misali zai sha giya sai tuna lalle fa annan shan giya haramun ne kuma idan ya sha ubangiji Allah yana kallon shi dalilin jin tsoron Allah nan da yayi ya zamanto bai sha ba Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada akan wannan zai ba shi lada akan wannan idan kuma ya zamanto ya je ya sha sannan ya zo ya tuba to ubangiji zai iya gafarta mashi sannan kuma in ma ya maida mashi wannan zunubin lada ko kuma ya zamanto ya maida ya gafarta mashi an ya shahe mashi wannan zunubin idan kuma ya zamanto ya zo yana so ya aikata ya aikata to za a ba shi zunubi wanda yake guda kuma wannan zunubin yana nan idan ya zamanto baka tuba ba ubangiji ba zai zamanto ba an an shahe maka shi har sai lokacin da ka tuba wanda malamai suna ambata a wata ruwaya zai zamanto wato kahin mala'ika ya rubuta zunubi guda zai zamanto zaka gani ana dan daukar lokaci a gani ka tuba ko baka tuba ba idan baka tuba ba kawai sai a rubuta idan ka tuba kuma sai ya zamanto ya an bar shi ba zamanto ba an rubuta maka wato wannan zunubi malam sai ya ce wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala dalili akan abin da ya shahi al'isti'ana shi ne neman wato taimako shi ne faɗa Allah subhanahu wa ta'ala iyaka na abudu wa iyaka na tsaye ya Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala kake bauta kuma ga shi ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala kake neman taimako a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idasta'anta fasta'in billahi idan zaka nemi taimako zaka nemi agaji ka nemi taimako da Allah subhanahu wata'ala shi neman taimako yare ne malamai suke cewa cikar wato neman taimako shine zamanto ka samu kamala ta kaskantar da kai ga ubangijinka sannan ka maida lamarinka gabaki ɗaya zuwa gare shi tare da dogaro da cewa fa ubangiji subhanahu wata'ala shi ne zai zamanto ya kawo maka agaji akan wannan abin da kake nema wannan shi ne cikar ka samu wato abin da ya shahi wato isti'ana shi yasa malam ya kawo mana dalili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai nau'i na biyu malamai suna ambata shine ya zamanto neman taimako ga wani abin halitta akan wani lamari wanda zai iya wannan aikin shi abin halitta misali dan uwanka mutum ne ka nemi taimakon shi akan wannan aikin da ya agaza maka aiki ne misali aiki na aikin lada wani zo ka zo ka taimaka mani wannan ya halatta kana iya wato ya zo ya taimaka maka Allah yana cewa wa ta'awanu ala albirri wattaqwa ku yi taimakekeniya da junan ku akan abin da ya shahi biyayya da kuma abin da ya shahi wato tsoron Allah sannan nau'i na uku malamai suna cewa shine kai isti'ana da wani abin halitta sawa'un mutum ne wanda yake rayayye amma bai da iko akan abin da zai iya taimaka maka misali ka ce wani zo taimaka min wannan abin gashi nan a kusanka amma ka san sare ba zai iya dau misali yaro ne karami ka ce zo kama min wannan tablet ka san ba zai iya ba wannan malamai suna daukar shi akan lagawi ne da kuma wani abu wanda yake wato ba zai zamanto ba karkashin abinda aka hana na isti'ana ga abinda ya shafi dogaro nau'i na hudu shine wanda yake haramun wanda akan shi ne malam ya kawo mana dalili shine kai isti'ana da wani wanda yake matacce ko kuma da wani wanda yake rayayye akan wani al'amari wanda ba zai zamanto ba ya samu iko da ya taimaka ma akan wannan mubasharatan to wannan shine shirka saboda ba zai zamanto ba misali wani ya mutu kai ne kana neman agaji akan wani abu sai ka ringa roƙon wani ya taimaka maka ko kuma wani bai kusa da kai ko liye ka roƙi Allah subhanahu wataala sai ka ringa roƙon shi wannan malamai suka ce yana daga cikin shirka wadda take shirka wadda take hudda mutum daga cikin abin da ya shafi wato musulunci idan idan zaka nemi taimako taimako ba a neman shi wajen kowa sai wajen ubangiji subhanahu wataala taimakon da akwai bambanci tsakankanin wane ya taimaka min akan abin da zai iya da yawa daga cikin mutane idan aka ce ba a neman taimako ga baki daya sai su ɗauka komi da komi ne an ce wai ba a neman taimako a'a ba a neman taimako akan abin da sai Allah subhanahu wata'ala zai bada shi ka neme shi gaje wajen wani sawa'un wani yana raye a kusanka ko bayya raye ko a mace yake in matukar je abin nan sai ubangiji yake bada shi to wannan haramun ne shirka ne ka nemi taimako a wajen shi ka nemi dogaro a ka nemi taimako ya taimaka maka amma idan ya zama tun zai iya taimaka maka wada taimaka mini in kama wannan abin in gusa shi daga nan kaga zai iya taimaka maka wada taimaka mini akan kaza in yi kaza gashi nan abu ne wanda yake zahiri wada taimaka mini akan wani aiki wanda yake na aikin lada Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kenan taimakekeniya ta junan ku akwai ta amma ta abin da sai ubangiji shi kadai ya zamanto zai iya yin wannan to babu wanda za a za a nemi taimakon shi sai ubangiji shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sta'anta fasta'in billahi ina idan zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala sai malai yace wa dalilul isti'azati qawluhu ta'ala dalili akan isti'aza shine wato neman tsari akan wani abu ya kare ka daga dukkan wani abu na ki wani abu wanda zai cutar da kai shine ga Allah subhanahu wata'ala kadai zaka nemi tsari Allah ya ce kula a'udhu bi rabbin nas kula a'udhu bi rabbil falaq قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هكا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس idan dukkan tsarin da zaka nema zaka nemi tsari ne a wajen ubangiji subhanahu wataala babu wani wanda zai iya kawo maka wato tsari in ba ubangiji subhanahu wataala nawa zaka ga wani an zo an tsare shi da gardukwar da kowa da kowa da kowa a zo su tun gardukwar in za a fara kashewa tukwa a shiga a kashe shi ka gani wannan tsari in tsari kake nema na haƙiƙanin shine ka nemi tsari a wajen ubangiji sannan babu wata laya wadda zata zamanto an baka ko wani wuridi a ce wannan wuridi ne wanda zaka nemi tsari wato a waje karata ya shi zai kawo maka tsari matukar karata ya ka dogara ga wannan shi yake kawo ma tsari ba ubangiji ba to wannan shirka ne akwai sabubba wanda ubangiji ya ba mu su na aikace na faɗa da aiki na neman wato tsari misali a yanzu ne idan aka ce a rayuwar mu ta yau da gobe dukkan mutum menene yake tsoro zaka ji wasu an ce ana tsoron aljannu wasu kuma ya ce ana tsoron wasu bokaye ko wasu abubuwa na sihiri to aljannu da dukkan wasu abubuwa addinin musulunci sai da ya baka wato maganin su da tsarin su ga azkarus sabahi wal masa ga azkar idan zaka huto daga gida ga azkar idan zaka shiga magewaya ga azkar idan ka je wani waje wanda wuri ne wanda yake misali ko cikin daji ko wani abu zaka zamna ba kowa duka kaga mene ne aka baka tsari ne aka baka amma wajen wa wajen ubangiji subhanahu wataala sanan tsari zaka gani akwai ayoyi da suka kawo akwai akwai addu'o'i irin da kalmomi na Allah ka nemi tsari irin sa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa dukkan wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana idan abin da ya shahi sihirce sihirce mutum yake tsoro ko kuma an mashi sihiri yaya za a zo a hudda shi ba a hudda sihiri kuma da sihiri a ce a sai an je wajen boka tukun shi a hudda wannan sihirin wannan haramun ne akwai addu'o'i da za a yi ma mutum na shari'a ruqya shar'iyya har ya zama to an samu warwarar wannan sihiri da ikon ubangiji subhanahu wata'ala idan wannan shi ma ga hanyar da ya zamanto wato ake bi ya zamanto an warware wannan ba a dai wajen boka a ce wato shi zai kawo tsari ko kuma shi zai kawo wani abu makamancin haka idan shi yasa malam nan ya kawo mana dalili yace kula a'udhu bi rabbil falaq da kuma wato kula a'udhu bi rabbin nas sune dalili akan wato neman tsari daga wato dukkan wani abu na ki wanda zai kake tsoron ya same ka sai malam yace wa dalilul istighathati qawluhu ta'ala dalili akan kuma wato al-istighatha ita ce wato fada Allah subhanahu wata'ala iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum wato neman agaji da taimako na istighatha ga wa kake nema ga ubangiji subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama zan muga an huto fagen daga ana yaki annabi sallallahu alaihi wasallama wajen wa yake neman agaji ya agaza musu a yaki shine wajen Allah subhanahu wata'ala suka ga wani lokaci annabi yana ɗaga hannu yana cewa ya ubangiji wannan isaba da ka gani na sahabbanka su ne kaɗai ƙwallon ƙwal suka rage a doron duniya wanda suke bauta maka muna neman agajinka ya ubangiji ka taimaka mana idan aka kashe su wannan ba za a samu wanda suke bauta maka haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala sai ya karba musu idan idan zaka nemi wani agaji zai zama to ka neme shi wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka malam ya kawo mana wa dalilu zab'i dalili akan yanka qauluhu ta'ala fada Allah subhanahu wa ta'ala inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la da kuma hadisi la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah dalili akan yankan da kake yi cewa ibada ce shine faɗa Allah subhanahu wata'ala yace ka ce kul inna salati ka ce wannan salloli ta wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na ubangiji ne rabbul alamin ubangijin talikai la sharika lahu bashi da wani abin tarayya wato abauta mashi da wannan wato abubuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma mutumin da ya yanka yankan wannan ya yi shi ne ba don Allah subhanahu ta'ala ya yi shi ne don wani idan idan zaka yi yanka ka yi shi wato don Allah subhanahu ta'ala in baka yi shi ba don Allah zai zama ta wannan haramun ne ma ba za a ci ba wannan nama sannan kuma shirka ce daga cikin shirka wadda za ta zama ta hudda mutum daga abin da ya shahi wato musulunci abu na gaba malai yace wa dalilun nazar dalili akan abin da ya shahi addawal shine bakance qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna rawu wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wancan darasin mun yi bayani akan nazar nazar shine kai wa Allah subhanahu wa ta'ala alqawlin cewa misali idan Allah subhanahu wa ta'ala ka bani kaza zan yi maka azumi kaza ko kuma zan je in yi haji ko kuma zan yi wani abu na ibada wannan shi ma ba a yi ma kowa sai ubangiji subhanahu wata'ala idan ka yi shi kuma wannan wajibi ne wato ya zamanto wato sai ka cika shi wannan duka abubuwan da malam ya ambata mana tun daga wato wa minhu addu'a wal khawf wal raja' wat tawakkul wal raghabatu wal rahabatu wal khushu' wal khashya wal inabatu wal isti'adatu wal isti'anatu wal istighathatu wal zabhu wal nadhar yace wa ghairu zalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala dukkan wannan nau'i'ika ga baki ɗaya malam da ya ambata mana dukka ba zakka yi sarrafa su ba zakka aikata su ga wani abin halitta ba in dai ka aikata su zuwa ga wani to wannan ka yi gama bautar Allah subhanahu wata'ala da wani akwai wanda kai tsaye kana aikata shi zai hudda ka daga abin da ya shahi cikin musulunci akwai wani kuma marhala wanda in ka aikata ta za ta zamanto shirkul asgar ce kamar yadda muka gani bayani idan ba zai zamanto ba ka aikata wato ɗaya daga cikin su sai dai dan Allah subhanahu wata'ala kira da zaka yi ka kiraye Allah tsoro ka ji tsoron Allah kauna da fata ka yi fata daga wajen Allah subhanahu wata'ala ar-raqaba shine kwadayi da kuma kaunar abu daga wajen Allah subhanahu wataala haka abin da ya shahi ar-rahaba da nutsuwa da khushu da khashiya da inaba da listi'ana duka ya zamanto dukkan su ga Allah subhanahu wataala wato ya zamanto kake aikatawa dan zan mu tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين